على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo mana rana ta Laraba kamar ashirin da takwas ga watan Rajab hijira na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu a kalandar nasarar kuma kamar biyu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda muka saba a duk rana irin wannan muna a cikin wannan bakan da na littafi da ya kunshe da muhimman matsaloli da rayuwar musulmi ke da bukatuwa ta ɓangaren gyaruwar aƙida gyaruwar ibada gyaruwar mu'amala da sauran alaƙoƙi da ladubba kama da dubban bawa ga kanshi da dubban bawa ga Allah madaukakin sarki da sauransu wannan kuma shine darasi na saba'in da takwas cikin wannan littafi da yake ɗauke da sunan tofatul mawdu fi ahkamil mawdu na babban malami ibn qayyim da jawziya Allah madaukakin sarki mai rahama ya rasu hijira na shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya to za mu tashi kan faslun wani fasalin kuma wanda ma bai kulla a babban babin mu na goma sha bakwai inda yake magana kan matakai da ɗan adam ke bi tun daga farkon diga halittar shi a mahaifa har zuwa matabbatar shi bayan mutuwa bayan zama na barzahu rayuwa ta kabari kenan bayan kammala hisabi ko da ya zama na tabbatar da zama a aljanna Allah ya sa mu dace muna ciki kuma ko kuma tabbatar da zama a wuta Allah ya kiyaye to za mu tashi ne ke ga wakala fil makanatin saniya yana ishara ne zuwa ga wata magana da shi wancan hamshaki ko babban malami masanin likita da ake cewa bukura yayi a cikin littafin kitabul hadithna to a makalar shi ta biyu fi kitabi hada a wancan da ya littafin a wancan littafin sun ma ya tarakkabul jami'u sai shi bukura wanda a cikin jin lokacin da ya rayu za ga akwai abin ban mamaki a ce har ya gama rayuwar shi ajalin shi ya zo ya rasu kana da wajen shekara dubu uku da wani abu kafin haihuwar annabi isa sai ka san abin ba na yau bane ko yace thumma yatarakkabu al-janin daga nan sai dan tariya a baka ya rika hawa nan sai yatarakkab ya rika canza mataki daga wannan yanayin zuwa wannan matakin daga wannan mataki zuwa wannan matakin wa yatimmu zakar shi namiji zai cika ilan laini wa talatin yauma a cikin kwanaki talatin da biyu wanda kaga a hadisin da ya fi shahara ko muka su rikewa kwana arba'in nake cewa amma ita wannan talatin da biyu ba za ka iya kince mata kwana arba'in din ba musamman duk inda aka kira mutum ko jinsin mutum kana maganar jinsuna ne guda biyu ko dai namiji wanda shi ne yake ginuwa ko yake karkare farin matakin da yake ciki na bari ko na gudan jini ko na gudan tsoka a cikin kwanaki talatin da biyu in namiji ne wal'unsa idan kuma mace ce idan laini wa arba'ina yawma ita kuma tana kammala cika a cikin kwanaki arba'in da biyu tun a cikin Allah ya bambanta ya ce wa rufa ma za da ala hali da ayyamin kalila wani lokaci za a iya samun ƙarin kaɗan akan waɗancan kwanakin shi na namiji da zai iya kammala kewayen shi a wannan da'ira ko a wannan zango a cikin kwana talatin da biyu zai iya kaiwa talatin da uku talatin da uku kila har talatin da biyar ko da shida ita kuma mace ita ma ne arba'in da biyu zai iya kaiwa arba'in da uku arba'in da hudu ko arba'in da biyar wa rubba ma na kasa kalila wani lokaci kuma zai iya sauka ya ɗan ragu kaɗan wannan yana kammala cinye ko karka da zaman shi a wannan zango na musamman a cikin kwana talatin da biyu in namiji ne da gida zai iya koma ya kammala a kwana talatin da ɗaya ko a kwana talatin kamar yadda ita mace za ta iya kammalawa a kwana arba'in da ɗaya ko kuma a kwana arba'in wanda yake magana da shi bukuran ya faɗa وقال يكفى إن الدليل يتم ويتصور إن كان ذكرا اثنين وثلاثين يوما shi dan tayi yana kammala cika yana kammala suruntuwa ya gama ginuwa a wannan mataki in namiji ne yana kammala wannan kewaye cikin kwanaki talatin da biyu wai kana gunsa idan kuma dan tayin mace ce to shi kuma fasilnai ne wa arba'in da yau ma shi kuma cikin kwanaki arba'in da biyu wanda wannan maganar fada yi mace ba za ta iya tafiya tsakanin ba likita ya iya gaya mata cikin ke kwanan shi arba'in da biyu ko kwanan shi talatin da biyu kuma namiji za ki haifa idan ka je ma sallamo ta zai ce sai bayan wata hudu ko hudu da rabi ko wata biyar bayan ta gama nuna sai da ke ta nuna sosai sannan sai ya je sai ya ci bazar dan san tsarikewa ne kawai domin kike ya kai wata biyar dan ka je ma wata hudu zai ya iya ganewa ya tsallaka ya kai biyar shida wasu ma sai daga bakwai to ka ko ya zo bakwai matan dama ko likita ya faɗa maka ne za a haifa ba to menene na gaggawa kaga mutum na shuka ne an yi ruwa jiya an kwana yi ruwa yana gunda yana shuka menene na gaggawar da yake shukawa sati dai ka tuko ne sati ɗaya in ba gaggawa da ya kawo wani ne ka shuka ba ka da bukatar ka tambayi wani wai ne ya tuka ciki ya kai wata bakwai menene dukkan rudewa na miji ne ko mace menene na rudewa in dai ba kuma kida za a taba jahiliya ba wai za ku shirar ahaduhum bisunsa walla wani rumus wadda wa huwa kawai sai ce wannan shine abin da tantayi ke kasancewa a kai وقال إنا نرى ذلك من نقاش المرأة mu muna iya gane haka daga tsarkin mace kamar shi ka zaka tambaye shi to kai ko Qur'an ai na ka samu wannan karatu ya akai ka gane haka yace eh ko da mu gane ba lokacin da mace ke da ciki to muna iya gane haka ta faru a lokacin da ta yi muna iya gane haka daga tsarkin muna gani a tsarkin mace da yana haɗin in waladat kunsa idan mace ta haifi mace فإنها تلقى في الليل وأربعين يوما فإنها تنقى تنا تام السرقي تنا تام السوشي والجنين غالبا أفعل كير وإندي وهو أكثر ما تحتجز المرأة kuma wa'annan kwanaki su ne mafi ƙononuwar abin da suke tsara mace a birnin biki wanda za ka iya kai shafiya ko ka samu mata masu ciki ko a sa wata mace sai bincike in da bayan kuwa ne to nawa so biyu so uku so uku so biyar za ki iya tuna haihuwar farko kwana nawa kika yi al'ada in ka tara mata ɗari ka isa kusan kashi casa'in da biyar ko in bai kai da tara ba ba za ka cimma matar da jininta ya haura kwana arba'in da shi ba wannan ta sa in ka lura karatun da muka yi cikin akadari da mara kiraman na akadari da ya zina maganar jinin ciki yake cewa ta fi iya wa aksar hukuncin tuna yau ma mafi yawan shi kwana sun jini idan ka ɗauki littattafai na waɗanda suka tattaka matsalar da ka kana cewa wa aksar arba'in da yau ma mafi yawan jinin ciki kwana arba'in ne haka yake a aikace a ilmance kenan a tabbatance kuma haka yake a aikace a wajen matan in mutum da ka samu za ka ce a ita wannan ashirin da biyar wannan talatin wannan talatin da biyar ba za ta iya samu mai arba'in da wani abu abu ne da wahalar da sai sai to yanzu kaga wannan karatun a aikace duk matan ba sun san shi to amma matan mu suna sun sa ido kuma sun lura da cewa shi adadin kwanakin jinin biki yana da alaƙa da jinsin da aka yi ba to kaga wannan da yake da galibin ba a sa ido me ce mace ita ne ciki idan ta haifi mace fa inda hatan kafin na yi wa arba'in na yau ma za ta samu sarki jinin da zai sauke a cikin kwanaki arba'in da wa huwa aksaru man tahtajisul mar'a shine mafi yawan abin da mace za ta iya zama a kai ila an kan kafin na yi wa arba'in na yau ma akwai bugun da an cire wannan dan gaskiya ta karari ne wai ila an tanka tisnain wa arba'ina yawma to ina fa inna atan ka tisnain wa arba'ina yawma malamin ka ce wannan takrarun la fa'ida tahta wani maimai ne wanda ko ba shi ma mun gani ba ku da bukatar shi yace fa idza walada zakar idan ko mai ci ta haihu namiji fa inna atam qatis nay wa 30 yawma tana samun sarki ne a cikin kwanaki 32 idan ta ba takkira wannan in ya rike ta da yawa kenan wannan mutum zai iya bi iya bincika za ka samu waƙi ya gaskata wannan magana mutum ta yi mace ko mai cikin ta yi namiji aka samu ya ke sarki sati biyu ma sati uku sati hudu sati biyar kwana talatin da biyar ka duka sai kawai ba zai kai nan ba kwana talatin ya ɗauke sun yi yawa talatin da talatin da me yasa ba ɗan fiƙi suka ce arba'in mafi yawanci kwana arba'in ne sai suka ce eh saboda in namiji ne kwana talatin da uku idan na mace ne kwana arba'in idan muka ɗauki hukuncin da ya fi yawa ya isa ga hukuncin da yake shi ne akan ba amma na macen ba yi kwana arba'in da biyu ne ya ɗauki arba'in da biyu da wannan salo ne na lissafin larabawa in ka samu kasuru a cikin lissafi cire shi kake arba'in da biyar yau za ka yi tayar wani kwanan shi arba'in in ka jona na ta faffakar ba haka kake ba to bai gane kan lissafi ba amma wannan kasar ɗin ɗan kwana sai kwana biyu za ka iya gulbati kamar yadda za ka iya kiran talatin da takwas talatin da tara arba'in kama wannan ba a bari na lissafi ba a bari na hukukul adali na ba kada ka ci bashi wani naira dubu arba'in da biyu ka tashi miƙa mai biyan bashi ka miƙa ne arba'in ka ce wane ya ce ya haka ka ce su larabawa duk ka gama larabawanka a ce ka bashi nerori ya ce maka wannan ba zai ce ba ana saboda wannan akwai hakkin hakkin dan adam a ciki ya kwasu ya ce wa rufa ma bakiyar kilfar da ke farkar da wani gari da yau ba kai wani lokacin ma mace za ta iya samu a daidaikun mata a wata jininta ya ɗauke zuwa cikin kwanaki ashirin da biyar idan ta ba idan ta bisa kasira in ma an tsare ta da yawa kenan wa kada yake cewa inna dama tsamsi shi jinin haila ya faru da min haizu ya faru da janimu yana fita ne ta inda tattayi ke fita وكما أن الذكر يتصور في اثنين وثلاثين يوما kamar yadda namiji yake kammala surantuwa a wani mataki daga cikin matakan zaman ciki cikin kwana talatin da biyu son matakai uku farko da zamani zuwa gudan jini zuwa gudan soka to kaza duka ya kuno na ka'u ummihi min ba'di miladihi ithnain wa thalathina yawma to shi hikimar Allah sai Allah ya tsaro haka ma samun sarkin mahaifiyar ki bayan ta haife ki yana kasancewa ne a cikin da'ira ta waɗannan kwanaki na ɗari na talatin da biyu ya ce wa kan kan mar'atu idan wala da kun sasan na yin wa arba'in da yau ma bi adad da ayyamin laki sarki buhatiha kuma mace za ta samu sarki ne cikin kwanaki arba'in da biyu gwargwadon yawan kwanakin da shi wannan tattayi da aka haifi mace da shi ya zauna a wani mataki da cikin mataki. Sun maka da sun yace sun inna ma ya jiri jam minan tufa sa'i ba da wilaji a ayyaman kasira. Sannan shi jini yana gudana ga mace mai ciki, mace ne wadda ta haihu da ke zofa sa, macen da ta haihu ba da wilaji a bayan haihuwar da ayyaban kasira sai ya gudana har kwanaki masu yawa da anna ajila hamalat da yahtajja al-dalil awwal ma yuqlab ila qida'in kathir hatta yakimma saboda mai jinin zai rika yawo saboda idan mace ta samu ciki to jini kuma gashi ya dauke ta daina jini kuma mun ce a baya wannan jinin da shi ake diba a sarrafa wa yaron abincin da zai to kuma yanzu ga yaron wannan ne wannan shi daya yana ta gwamnati bai fara cin abinci ba ya shiga kwana arba'in da biyu wata ana maganar na kusan na uku to kaga duk bai fara cin abinci ba to shi kenan yanzu shi wancan ne yana daidai shi ne sai ya ta yawo ya yi ta yawo a jiki ya yi ta yawo shi ne lam yahtajjal janinu ko lam yahtajjal janinu dan tayin bai bukatu ba أول ما يغلق تم أفركم هذه التركي إلى غذاء كثير سواء كان أبنك ميوا bai da bukatun sarki ba jini ya sarrafa mashi abinci hatta ya cimma har sai ya cika har sai ya girma fai za ta mala hutuna wa arba'u na yau ma idan ya cika kwanaki arba'in da uku ya gifta ta kama ya faru to daga nan sai fara cin abinci kamar yadda ya dace kamar yadda Allah ya kaddaro mashi ya ce wa majtama fil ayyamin arba'ina to jinin nan da ya rika taruwa a waɗannan kwanaki arba'in min al-damin ladhi yanzilu ila al-dalil jinin da ya rika taruwa wanda shine zai sauka zuwa ga dan tayi fa fiye ila waqti wiladil mar'a to shine zai taru ya jira har lokacin haihuwar mace ka duba wata hikima akwai wasu fa'idoji masu yawa wanda gatan da mutum yake da shi a ciki idan ya san gatan da yake da shi a nan duniya da shi yake kirga kuɗin da zai siya abincin da zai ci kamar ka ce kwanaki arba'in na gudan jini ko mani ko abin nan an tsare jinin haidar mace ta samu ciki sai aka tsare jinin haidar wannan maniyin zai sauki kwanaki arba'in da biyu in mace ce wanda a lokacin likitoci ba su sani ba ko kuma kwanaki talatin da cikin matakin namiji ne to lokacin da ya tsallake wannan mataki to yanzu yana da bukatuwar abinci daga wannan jinin kaga yanzu in muni sai mu ce ma sha Allah yaron nan bai da matsala to in shi cike yake da jinin da ake sarrafa abinci wannan jinin ya zama kwantai ba za a yi maka abinci da shi ba to da kullum akwai sabon jinin da ke fita yanzu wannan jini da ya rika taruwa har kwana arba'in da biyu kafin ɗan ta iya canza wannan mataki to shi ne ranar da mace ta haihu tun da mace zai za ta haifa jinin kuma sai da ya kwana arba'in yana gangarowa to shi ne kuma zai da kwana arba'in da biyu yana gangarowa to shi ne zai ɗauki kwana arba'in da biyu kuma yana fita kenan kamar ka ce na kullum iyasu na ranar kawai zai fita wanda ya Allah ya ga dama zai iya dindiga da shi duka ya fita a ranar ba amma sai ruwan sanyi kaɗan kaɗai ke fita idan kuma namiji ne ta ce to kwana talatin da biyu aka yi ana jaddin jinin to yanzu fitar jinin ma kwana talatin da biyu zai daga nan shi kenan yaro kuma yana buƙatar abinci ta ce wancan jinin da ya taru Allah zai tara shi a cikin ita ruwa a ina ya ajiye shi a ina yake ba wanda ya sani in kuma ma an gano inda yake bai cutar da uwar da komai yanzu kaga ta zama wata jaka an adada a cikinta ba ta kukan cewa cikinta na zafi an adade ni a cikinta wanda ya kwana arba'in da biyu ko talatin da biyu yana gangarowa a wani katon tamci da Allah kaɗai zai iya karshe ko baya cutar da ita da komai dukkan wannan karkashin kulawar Allah amma wannan ba ta gagara kuma a hadisa rubuta ciki ta zafi wanda wannan abu ne dan kankani amma da cikin kulawar Allah duk ya samar da kariya a kai wannan bayani shi ne ma da yake so yi mana shi ana ya ce wa majtama a fil ayyami da arba'ina wannan jinin da ya rika taruwa a kwanaki arba'in min al-dami alladhi yanzilu ila al-dalili daga jinin da ke sauka zuwa ga tantai fafiya ila waqti wiladil mar'a to shine zai wanzu shine Allah zai tsari zai adana shi zai zauna ya jira ba zai fita daga ciki ba har sai ranar da uwa ta haihu fa ila waladat nazala arba'ina yawma idan ta haihu shi ne sai ya fita a kwana arba'in to idan na namiji ne kwanaki talatin da biyu ne talatin da biyu kasar ne ka iya cewa arba'in idan na mace ne arba'in da biyu ne ka iya yadda kasar ɗin ka ce kwana arba'in za ka babu cin kamu kulis mada ibn al-qayyim ya ce haka mu sai hukuncin da sai da shi wani kwararre ne daga school of medical sciences ke bi ko biyu ila wani farfesa ne na likitanci zai magana to amma wannan magana ce tun a karni na takwas dari bakwai da hamsin da biyu da rasuwa kaga ita magana ta girbi wannan shekarar ya ce fi hada da fasli hadisa ne a cikin wannan fasalin da muke ta maganar matakan ginuwa da yadda ɗan adam ke haɓaka da girma to muna da wasu hadisai guda biyu an rasulun sabi'ani dukkanin hadisan nan guda biyu ingantattu ne an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsara ne cikin Allah tabbata a gare shi wanda wanda suka kware a likitanci na duniya daga aka tuntube su aka ba su irin waɗannan hadisan suka tambaya wai shi manzan Allah nan shi a wace jami'a yayi karatun likitanci kuma a wace shekara ya rayu su sun ga duk a karance karancen su ba su taɓa jin an yi reference da shi ba an yi rifarin na ce to akwai muhammadu ma ya ce kaza don da wancan rubutun da aka yi ɗan wuta ne suke zanadika ne mu da hidai muhammadu bai masa ba da haka in ma sunan wani suka zo kamawa cikin wani musulmi yadda za su murguda sunan sai sun murguda yanzu in kana samu yan mathematics theories din theories da dama da ake amfani da su ko wasu term kaga nawa lodi saka na musulmi amma saboda kiyayyar su da musulunci sai a murguda sunan ka san turawa har yau din nan ba su da baƙaƙarin nan lambobi ba su da lamba har yau bature bai da lamba a ce ka ce bature ya rubuta maka 2022 da lamba shi ta kabiran an kabirin wala da labar shi ke sa kwaro ko da karatu ake tun daga firamare na ce kameran Arabic Mamaran, me Arabic, na larabci ne. Mu kuma namu da cikin kamar na littattafan ne yanzu kamar nawa an yi mamba ne ba da irin na bokon ba. Shi kuma shi ne ake ce masu arkamu na Indiya. Asalin su mutanen Indiya ne ke amfani da su su din ma sai da malaman musulunci larabawa suka kai masu ɗauki aka gyara. Don mutanen Indiya suna amfani da irin wannan tabbatakin na kula larabci wanda suka shahara da larabci wanda suke a Qur'ani su ba su da suku ba su da zero ba su sannan zulin yadda bakaken suke ba sai su ma sai da kai masu da su to da haka turawa ba su da bakaki in ka ɗauki wancan da ya fi shahara da number a ce one two three kaza kaza kaza kaza kaza daga ɗaya zuwa tara sai kuma suke da zero ko dukkaninsu da larabawa ne dukkaninsu da musulmi ne wancan na indiyan kuma ita kanta indiyar ba ta alkinta shi yadda ya kamata ba sai da su musulmin suka karbe suka yi mai uwa da makarfiya suka sa mashi albarka sannan ya fita shi yasa daga wani marubuci yana cewa dukkanin lambobin da duniya ta fi amfani da su a yanzu dukkaninsu na musulmi ne ko dai ka ce na boko sunan su arabic mineral ko kuma ka ce waɗannan al'arkamul arabiya ma ke ce musu arabin nan su ma arabic manner ya ce su waɗancan su nuna mana nasu ula'ika a bayi fa cikini da hislihin iza jama'at na ya jarirul majamin inda ula'ika a bayi faransa yake cewa to jariru ga iyayen nawa wannan kuba ne wannan kaka ne wannan baban kaka ne kai kuma don allah ina naka ina naka wanda aka yi ba a titi in ya san wannan za a tattauna ya ba zai zo ba walakin kawai zai maku ya ya samu matsala a hanya sun mutu abuja ba su zo kaduna ba allahu wa rasuluhu a alam amma da ci gaba da bi har yau ba su da shi to za ka ga in suka zo suka ɗauka wani abu sai a murkuɗa shi sai a canza shi yanzu shi bukurafin nan babu wanda zai karanta medicine ba a ci gajiyar shi ba ana alfahari da shi ana jin cewa eh ya kawo bincike masu kyau wanda suka gyara harkar likitanci. To shi ne yake cewa cikin wannan baji ba wai kawai mun dogara da maganar bukuratu ba ne wanda shi ya ma gama rayuwar shi kafin wahayi ko a muna da hadisai daga bakin da baya karya na sallallahu alaihi wa sallama na kuru kuma za mu ambaci waɗannan hadisan guda biyu wa na kuru tasdiqa ahadihima lil akhir kuma za mu faɗi yadda ɗayan hadisan ya gaggata ɗaya tare da cewa a cikin hadisan guda biyu su kalli wannan zaga kamar da zahiri ya dan sha bamban da wannan yace thumma tata'aqqabu kalamu bukurat ko thumma tata'aqqabu kalamu bukurat daga nan sai mu biyo baya da maganar bukuratu mi mata ta'aqili mi comment yanzu mun ji abin da ya faɗa ko da bincike irin nayi wanda shi bai riski waɗannan hadisai ba to mun ada maganar shi yanzu bukura su je ka dan huta ka ji ya tafi half time to yanzu kuma za mu dauko daga bakin da baya ƙarya idan muka ji abin da ya faɗa a irin wannan mataki to sai ko mu dauko zantukan bukura su sai mu kwatanta da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan bukura su ya dace zancen shi yayi daidai da na annabi sallallahu alaihi wa sallama to bani in mai malam da abin da ya faɗa idan bai yi ba sai mai wurgi da shi bayan gida yace wa nubayyinu ma fihi bi aulillahi wa quwwatihi wa tawfiqihi wa ta'dilihi wa irshadihi sannan za mu bayyana abin da ke cikin shi da dabara irin na Allah Allah ne zai kore mana dabara wa quwwatihi da karfi irin na Allah ba da karfin mu ba wa tawfiqihi da dace irin na Allah wa ta'dilihi kai da karantarwa da koyarwa irin ta Allah Allah ne ya koyar da mu wa irshadihi da shiryarwa irin ta Allah subhanahu wa ta'ala yace fa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim min hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu qal daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya yarda da shi abinna al-imam al-bukhari ya fitar da hadisin cikin wurare hudu ya fitar da shi a cikin kitabu fatil khalafi babu zikril malaika sannan amma ibn hajar da yazo bai sharhi a nan wurin ba da ya zo kan wannan yanka je ka duba babu kitabu ba dake da hadafi babu zikirin mala'ika sai sai wannan hadisin ba za ni mai dogon sharhi ba sai mun je kitabul asiya ke babu da kadar shine da aka je can ga can da ke gwangwaje ya tattaro ya haɗa kan riwayoyi masu tsarin yawa da ake da su karkashin hadisin haɗe da tsarin haske da warware abin da kila da karatu zai iya samu na rudewa shi ya fassara wancan illa illa na muke zo kaso bari mujalladi na goma sha ɗaya sai ga wannan bayani kuma kana da kaso bari ka a waya za ka iya buɗewa kitabu al-anbiya'i babu al-qadar ko babu al-qadar lambar hadisi kamar na ina ga dubu uku da dari kamar da hamsin da takwas a dubu shida kai da ɗari biyu da hamsin da takwas dubu shida aka can ƙarshe ƙarshen fasul bari ke to wannan hadisi ne na Abdullahi ibn Mas'udi tararren sahabi ne a cikin sa kana karatun Bukhari ka dan ce kana Abdullahi aka yuru ibn Mas'udi amma sauran sai an makana maka wani abu wa kana shi Abdullahi ibn Mas'udi yake cewa haddathana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah na da amincin Allah su tabbata gare shi ya ba mu labari wa huwa sadiqul masduq shi mai gaskiya ne duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne kuma al kuma duk abin da annabi ya faɗa ya cancanci a gaskiya duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ya faɗa kuma duk wanda ya yi mai da annabi da yana gaskata abin da annabi ya faɗa shi annabi al-sadiqul masduq ne mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum lallai ɗayan hakika ɗayan yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma ana tattara halittar shi a cikin mahaifiyar shi har tsawon kwana arba'in bai fada bai ba a nan amma kuran da duk fada sun mai kunu za zalika ana katan misla zalika sannan ya zauna a wannan wurin bayan ya tashi daga dubin mani na kwana arba'in ya koma gudan soka misla zane kwatankwacin wadancan kwanaki arba'in arba'in ta farko dubin mani daga nan ya kwana arba'in dalla ya canza mashi halitta daga nan sai mai da shi gudan jini sun mai kunu fi zalika mudgatan misla zane sannan a nan wurin sai ya zama gudan soka na kwatankwacin haka ina nufin na kwatankwacin kwanaki arba'in kuma yuru silu kuma yuru silu lahu ilayhi kuma yuru silu lahu malaka ko kuma yuru silu ilayhi malaku duk ma'anar da yake ibn Hajar yake cewa da wacce riwayar kuma yuru silu lahu al malaka ko kuma yuru silu ilayhi malak duk sai wanda yake gayi can an ce ma wani ne majahuli kuma yusalu wa dai aiko sai haba ma ana maganar shiga ciki a je a tattauna da dantayen wata hudu in kana so a maka bakan magana sai a ce ministan hukumar lafiya ai akwai akwai inda in aka zo da shi ba jahuli to ba ana nufin ba a sani ba ne ai saboda an ma san waye kamar da aka ce da Allah ya ce wa kullu insanu ghaiba sai wani ya rufe a cewa da na kwana ukun nan ka kasa zama da cewa ai wata aya ce na kasa gane da yake ne wai kaji wa kulika da insanu da rifa shi wata kana aka gane wa ya haɗa mutanen inda a daɗe sai a ce to yana zuwa wanda ya haɗa ka kai dai akwai kanci mutum da ɗari mutum ba ya na yanzu idan an ce wa koleka ko kotilar karasuna an tsine wa masu shafi faɗi dai da tini wannan ba san wani tsine masu ba ba ka sani ba ka kusa da yaro to akwai abin da dan an ce dan wa an yi kaza sai ma ka san waye yaro wata huɗu an aka ce an aika mashi da mala'ika wannan ba sai ta tsaga ihu ba sai ka san in ba Allah ba zai iya wannan kuma ka duhun mala'ika alhamdulillah ba ta rinsa mawaci wal ard ja'ida lil mala'ikati rusula uli atijahati masna wa thulatha wa ruba kai ka kaddara mala'ikan nan an tuttuje fuka-fukan tsuran shi ya shiga wallahi ko ne kamar kamar kosai yake wannan sai ta san akwai bako a cikin nan wani airport airport take jira ke na sauka amma wallahi ko a cikin ta ba za ka mana yi ba falantana har a cikice ta falantana har a nemi ra'ayinta dukkan da malaka ne sai Allah na shigo namiji ko mace kana gada za ta ji ba za ta danka da wanda take so ba ce mai gidan na ji ba ana tambaya ka faɗa musu wanda kake so faɗa ka faɗa ta ƙarfi za ka faɗa ka faɗa da larabci mala'iku ne larabawa ne ba ma za ku gani ba an gama to sai Allah ya aiko da mala'ika fa yanfuku fi ruh sai mala'ikan ya hura ma wannan tattayire wa yu'maru bi arba'i kalimat sai a umarci shi wannan mala'ika ya rubuta kalmomi ko wasu al'amura da suka shafi wannan mutum guda huɗu waɗannan ababe guda huɗu da za a rubuta su ne arkanu alhayati wal mamaki wal sa'adati wal shaqawa su ne rukunin rayuwar ɗan adam kuma su ne rukunan cin nasarar ɗan adam kuma su ne rukunai da tabe wuri akwai riwaya da ta du kuma wa yi umaru bi arba'atin a salo na kirgan larabci kuma ya halatta in ka share abin da kake kirgawa to in ka ga dama adadin ka ya zama namiji in ka ga dama adadin ka ya zama mace ba ma nan wa yi umaru bi arba'in kalimat sai umarci mala'ika jibrilu da ya rubuta wadansu al'amura guda bi katibi rizqi zai rubuta arzikin wannan mutum duk wani abu na arziki in an ce arziki shine duk abin da ɗan adam ya samu kuma ya amfani da shi wani abin arziki ne za ka iya tafiya kawai baka taɓa zuwa garin ba sai ga wata bishiya na rana ka ɗan shiga minti biyu kawai kan ka wuce wannan bishiyar arziki ce kana ciki an rubuto sai ka je garin ko dan ita ko dan ita aka ce mana ya kare ce to Allah arziki yaya sai rubuta mai in illomomi ne a rayuwar shi gaba ɗaya roma kaza zai makwarwar ruwa guda kaza zai in filla filla ma yake so a yi yana da nan shinkafa cokali kaza zai kwayoyi kaza za ka ga kai ka siyo shinkafa wata ma shinkafar ba shi ka ci matar ma sai kayi mata yadda ma duk ta da ya ka'ima kar ta zubar maka a riri da duk aka samu shinkafar nan ita kuma tana yi a tsorace ta dogara ga Allah tana ta neman taimakon a dafa shinkafar wajen ɗiba ana yi ana sa ido rafi sallin sallin kawai musulmi sun hau tarati ka zo ka ɗauka kana ɗiba kaɗan kaɗan amma na can kana cikin ci kana wai ga sai ka an wani yaji da kwaya ɗaya ya tsunguma ya yi rani a kuɗin kan ne aka ce sai ka gyara ya ɗiba Allah da ya ga dama sai ya tafi shagon mai shagon ya ɗauka amma ka ce a a kiyaye ai jini ne zai dafa kana da dunkule daya ko sai zai biya kina gungular ya ta mamaki wannan ba ruwanka to ku za ka kuma wani ya fara cin abinci saura kaɗan sai ya koshi daga nan sai ya rasu wani ma za ka an zuba mai abincin an tura can sai a kawai ko kwan na dawowa ko shayin na dawowa ko madaran na dawowa ya gama cin ya arziki shi ku ne kuke so mu yi karfa karfa da yara ku gaba amma ba za ce kun yi laifi ba saboda wai kuma ku san adadi ya zo ba to arzikin za a yi filla filla amma rubutun ciki za a yi a ko lade arzikin shi dangane da abinci dangane da tufafi dangane da abin hawa dangane da wurin zama dangane da kaza dangane da komai na shi idan aka rubuta a kunkuli shi ne daren lailatul qadari ya ciro na iya shekara a ranar ne za a yi dik waɗanda kowane mutum daga lailatul qadari na bana misali na bara zuwa na bana ruwa nita nawa za ka sha kuma kowane ya za ka sha wani na rijiya ne wani na burtsatsi wani na leda wani na roba wani mai sanyi wani mara sanyi wani mai lafiyayye wani mara lafiya duk a ranar za a yi filla filla haka za a dawo abinci shi ma za a yi filla filla haka za a dawo tufaki filla filla haka za a dawo abin hawa filla filla haka za a dawo wurin zama filla filla yasa wani malami ana ta rabu ana ta rubi yace akrama kalla ba za ta take ce a'a ai kina da imanin wanda ya yi yana tsane da shi kuma in ya raba da shi ya raba da shi ko ban rabi ba dai ba shi za za ka yi za ka iya samun wata wata dabba ta taso daga Nijar wani wani lama ya makale mata a gashi tun daga Nijar amma sai ta zo saifin kududdufin garin ko sai ga dan nama ya fita daga jikinta ita ba ta san ta dauko ba yana fada wani kwato shi kuma yunwa ta dan dame shi yawo sama to shi ga abin ya faɗo tun daga nijar arzikin shi ne shine za ka hausa suna da tauhidi saban kwato baya hawa sama wani ya ce a yana hawa ce kan yawo zai faɗo kuwa in ko ya hau zai faɗo to mala'ika zai zai tambaye Allah yaya arzikin sai a rubuta to sannan arzikin ta ina zai fito hakki ba sai an rubuta hakki sai an rubuta ai za ka ga wani arzikin shi ta kasuwanci ne idan Allah bai kaddara arzikin zai fito a lokacin ba sai a karkada shi wajen noma ya yi kai duk da amfani shi ya kyau to nau'in amfanin nashi da ya kyau ba zai tsada ba dan dai ba tamfi ba kyau ne haka da kafin rukunin shi ba ta yi kyau ba to sai wuya ba za ta yi tsada ba shi kuma haka ya tafi karshe dai ya wasa sai dawo kasuwanci sai ga ya fara shanawa an fara mai da kuma kowa da hanyar arzikin nashi kuma Allah shi ne ya iya rabu yasa idan wani jami'in gwamnati ya rike microphone jahilci na kada shi sai ka yana cewa mutane sun ki karatu duk an zauna a talauci wannan jahili ne question mark yana ga idan wannan bokon da yana yake ka koma malamin shi na primary wani na nan in ka bashi hamsin za ka iya hana shi sallah gidan ba imani gare shi ba wani za ka bashi dubu hamsin zai manta hanyar gidansu malamin shi ne a firamare turanci yake irin da suka fawa balewa da suka koya cikin turawa shi ya koya mai turanci amma har yana nan a fiye kai ka je jami'a malaman su na jami'a cikin malaman su na jami'a digirin farko da yanzu yake cewa mutane sun ki karatu talauci zai kake su to malamin naka a jami'a wani na nan a jike a jike yake digiri uku har a ingila yana da wata lambar yabo tura kamar su lafiya shi amma ba abu da an shiga yajin aiki da bai a sakatariyar kungiya zai cin bakin goshi da fara to aka na baka ya ranka ya daɗe in ni karatu ce za a yi haka haka shi kuma wancan mai digirorin ya muka gaba dama ne babban motar nan ta daina gida an koma mai taya ku saboda ba ta shan mai an daina nisa an daina zumunci sai dai ta waya datan ma an ga ta kare shi ma ta cikin akwai haka abin ba nan yake ba a kai dai ka iya zaburin da mutane su yi karatu amma kar karata ya arzikin su a karatu don ba kai kai su ba don ba kai kai su ba to mala'ika zai ce to arziki kenan mun gama wa ajali ajali za a rubuta ajalin mutum a ƙarƙashin ajali sai na bi hurera yake riwaya yake cewa hatta nukubat nan ce nukuba shi ne har cin cibi har accident da a lokacin za a rubuta to da ka a wancan rubutu na ciki za a rubuto cewa mutum zai cin cibi so kaza a gaba ɗaya rayuwar shi in an zo daren lailatul kadari a wancan adadin sai a ciro iya cincin da za ka yi daga daren lailatul kadari ba na zuwa na bana in duk duniya ta taru sai kai wannan cincin yanzu a gona na tafiya a kan tayin sai in kawai ya faɗi ai ta mamaki ko ai babu komai a wurin shi shi kadai ya san me ya ci ko tsoro da abin sai an yi bincike kuma a bayar ba wanda ya gani ko kyamara ba ta gani ba ta zana ta kyamara ta bai na aljanu ne ina Allah ne ba ta gani to shi ma duk za a rubuta rashin rasuwar shi menene ajalin shi menene dalilin rasuwar har shi sai an faɗa ila rashin lafiya ila haɗari ila kawai za a kwanta da shi haka nan ila kaza doguwar jinya karamar jinya za wa kaza duk mala'ika zai rubuta wa adali in zo wa adali shi a nan za a rubuta yawan kwanaki da shekaru da watanni da mutum zai yi sai tambaya Allah Allah mutumin nan mai dogon zango ne a rayuwa ko mai gajeren zango Allah ya ce samai mai dogon zango samai shekara kasa Allah ya ga zama zai ce samai dari da ashirin samai dari samai tamanin samai saba'in sittin ya ga zama ce samai bakwai samai sati da haka Allah ya ga dama na yi tsaro amma ya tsaro wa yi tsaruna ba da ma ka ce to ya ka cika ma wancan Allah ya da ba tambayar shi da mai wajen rasuwa ga yadda zai rasu rashin lafiya ne kaza ne kaza ne kaza ne sannan mu'amali da kuma aiki malaika jibril zai ce Allah wani irin aiki wannan mutumin zai yi kamar wata kana'a zai yi kaga wancan abin da aka rubuto gara ma kai tun kana da karfin yi wani zai ce aiki ba zai sana'a kaza ba idan dai ita aka rubuta sai karfin ya kare kuma ka zo kai yi ko ba karfin suna ka duk inda ka ga Allah ya zaɓo maka musamman kai sa'a ya zama halal gode ma Allah roƙe shi albarkar wurin ci gaba da yi kai dai ka kiyaye dokokin shari'a shi kenan ka huta kowa akwai irin aikin da aka kaddaro mai ko aka rubuto mai za ka ga in ka je fadama sai ka ga wasu na ta noma rai idan da zaka ɗauke shi da kai shi Abuja ba zai je ba kuma ko ka kai shi zai ce maka tumatir dina ko kuma yana da ban ruwan shambo ya za ko shambo ba wuta ba an ce ko za ka yi musu wutan gida zai da shekara ashirin ba gada ba asibiti amma kuma can din ya fi so to kuma ka ga a hakan ko ba ka gan shi a kwari yana da noman rafi ba can kuma za ka iya hango wata mota wani farfesa shi ma ya gangara na can yana cike a rubutu ta yi noma raji shi ma farfesa ne ta yi noma raji kuma dole ya hafi shi wata kawai da cikin na sha'awar noman nan ne sai kuma haka Allah ya kaddaro ba kuma baka sha'awa sai kai ko ba ka so sai kai kama dai huta da kaji kana sa yanzu ka huta amma Allah sai kai za ka ga wani tsikekiyar mota kawai a tsaya kira da masu karfin na gidan mai shi kawai ke so yi da yanzu ya ci wancan da aka fiyo daga furila ba shi aka rubuto zai ci ba har da kai kana kwarar likita ba ku tsawon kewa da kyau mantawa nake yi ba wani mantawa rubutu aka yi ka ci dole zai ka ci ya kamala da da abin da aka daro mutum to dole shi da yi za a rubuto mutum irin aikin da zai yi wa shaqiyyun aw sa'idun sannan malaika ne ce me zan rubuta dan wuta ne ko dan aljanna mafi yawan yawan za ka dan dan wutan ake fara gabatarwa wa shaqiyyun aw sa'id dan wuta zan sa ko ko dan aljanna shine ta ta ce sa mashi dan wuta daga nan sai a hore mashi aikin yan wuta sai zan zai ganin mahalaci a sa mashi dan aljanna daga nan sai ta aikin yan aljanna baya ganin mahalaci wallazi la ilaha ghairu na rantsi da wanda rayuwa ta take a hannun shi ko wanda babu a duk ta da tantanta sai shi inna ahadakum hakika da yan la ya'malu bi amali ahli janna ana ya ina la ya'malu bi amali ahli janna zai riga aiki irin da yan aljanna imani biyayya da'a kyauta alkhairi ya ya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya rage tsakanin shi da ita aljannar ba komai sai zira'i daya saura in mintoci da zai rasu a haka dan aljanna ne automatic wannan ba a rayuwar duniyar nan ba za ka muna da irin wannan za ka wani zo nan wurin ya sauka motar da ya sauka ba ta yi rabin kilomita ba ta kama da wuta duk suka kone shi ma a ta ma ya kulu bai da uwa bai na ha'in da zira'un sai ya rage tsakanin shiga da jasadin izra'i da ya ba fa ya zuku a laifin kitabu sai wancan littafin da aka rubuta a ciki na cewa dan wuta ne sai ya maza maza sai ya zo sai ya shiga gaba fa ya amuru bi amali a halin nari fa ya dakulu ha kawai sai ga ya fara aiki irin ne wuta wanda na ga kaya da na mu je masallaci wani ce kai ma ta ga yin sallan nan tun zamanin sallan wani ke yi ku je kawai ku je ina huta agaji wanda ma ba ta yakun gaba a mata komai ba ka ga kara ballo ta ya wai ma guda da na ga garawa suke yi yadda na wani sai sa promotion wai aka ce na yayi hakkin haka yana ta kusa ta Allah ya ki tafiya yi sallah ko kila kafin a gama sallar wata mota ta zo wuta taya ta cire pap sai na kira shekara tun zamanin shagari yake aikin da amma a gidan wuta ne aikin baban giwa shi ma aikin baban giwa yana cikin amalu wani rubutu sai yayi a rubutu sai yayi shi yasa in dai ba kuskure mutum ya yi ba to karka zargi in kuma kuskure ne to nasiha za ka ne ka ne addu'a na bari mu ce wani irin tafsir basiranci ne kai kaza kai kaza kai kaza bayan abin da ya kuma halas ne ma a ba dan sulhu sirar ta bane gudana yake bisa kaddara yace wa inna ahadakum kuma hakika ta yan la ya'malu bi amali ahadin nari zai rika aiki irin na yan wuta hatta ma ya kunu baina hawa baina hawa baina hu illa zira'un har sai yake tsakanin shi da ita wutar saura zira'i daya sai su zuba da yin kitabu sai wancan littafin da aka rubuto mashi da cewa shi dan aljanna ne sai ya gabata sai ya rigaya daga nan fa ya abu da amali ahadi janna ko sai fara aiki irin ne yan aljanna fa ya kudu ha sai shi ta sai shi ta aka gana tambayar na gaban wasu tsare ne ibn Usaini an kai wasu mutane sun kai dan uwan su asiri asibiti ne da aka hada hadda kasashen turai ne asibiti ne da aka hada musulmi da kafiri musulmai da kafirai ba a sai suka ga dan uwansu na cikin magagin mutuwa sai suka fara dakkana mashi kalmar shahada sai yake faɗi wani kafiri da ke kan gada kawai sai ya faɗa yana faɗa ba ya minti goma ba sakan goma ya rasu shi ne ake tambayar wai yanzu wancan yaya wai da wancan ya musulunta ya ce musuluncin sakan goma da je lahira ta kai ya aka yi da ana makuwa ce makuwa kai a sakan goma na musulunta ai ta labarin sallah ce ban san ta ba inda riga ci ba masallatan da suke yi to kaga haka abin yake shi yasa farkon ba shi bane sosai ba shi wani abin damuwa karshen karshen kuma abin da mutum ya mutu a kai a nan za ta shi bai taɓa zuwa gidan koro so ba sai ranar yaji haka kai ta malam ta ba hutawa kullum research wani mutum mun ya suke gogawa aiko daga gogawan nan kawai shi ma ya mutu a can wannan yana kawai kawon goshi kawai a layin yan goge ana ina shugaban ku ina shi can wani gwani ne da har Allah ya yi wa habaici yace wa fi tarikin ukhra a wata hanyar ta daban inna khalqa ibn adama yujmu fi wata ummi 40 ana lallai halittar dan adam ana tara ta ne a cikin mahaifiyar shi kwanaki 40 wa fi ukhra 40 laila awwal ni lafazin kuma tara ne 40 wa qala al-bukhari 40 yawma aw 40 laila al-imam al-bukhari yace ko dai kwana 40 ko kuma dare 40 duka yana nufin kwanaki 40 wa fi ba'd al-uruqi a wani sashi na riwayoyin wannan hadisi kuma yabdu akullahu malakan bi arba'i kalimatin sannan sai Allah madaukakin sarki ya aiko da mala'ika da wasu al'amura da zai rubuta game da wannan yaro da aka hura wa rai yau guda hudu kalomi fa yaktubu amalu sai ya rubuta aiki wa ajalu ya rubuta ajali wa rizqahu ya rubuta arziki wa taqiyyun aw sa'imin daga nan ya rubuta dan wuta ne ko dan aljanna kuma yanfuku yanfuku fihi ruh daga nan sai ya kula mashari ko a hula maka rai sannan a rubuta waɗancan ababe ko kuma a rubuta waɗancan ababe sai a hula maka rai zai magana a kan wannan wane ne ba yace alhali har zuwa ƙarshen hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin hadisin al-Jiya وفي سيد مسلم يدعو في سيد مسلم من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكتبت أن حديث لفعل دواء النبي صلى الله عليه وسلم يدي إذ يدخل الملك على الكتبة بعد ما تستقر في الرحل بأربعين أو خمسين يوما أو خمس وأربعين ليلة mala'ika yana shiga lokacin da duk wani bayan ya tabbata a mahaifa da kwanaki arba'in ko kwanaki arba'in da biyar tun a dukkan mani mala'ika zai shiga kaga tsabanin wancan ku wannan duk zai tattauna mana a kai shi kenan idan mala'ika ya shiga wa ya kulu ya rob a tafiyyun ausa'i ya ubangiji gane na shigo dan wuta ne ko na da janna mutum dan wuce na yi shi kenan ta baci sai Allah ya faɗa mai fahimta ba ni sai su rubuta fa ya kulu ai rob a zakarun aukun akunsa namiji ko mace namiji ko mace ana shi ce da shi bincike da za a yi ana bai iya sabawa suna cewa akwai wasu abubuwa guda biyu zai tattauna ta a nan gaba cewa lokacin saduwar namiji da mace duk maniyin da ya fara shiga mahaifa in na namiji ya fara shiga ko namiji ya fara ko na mace to duk wanda ya fara shiga to yaron zai kama ne da dangin wannan ko kama da dangin kuwa ko kama da dangin uba zai zo da shi nan da zai tattauna bai ta ba ni daga sai malam sai a rubuta ta ce to namiji ne ko ko mace ko yi ta ko amalu sai a rubuta aikin shi wa asaru sai a rubuta asar ɗin shi ko rabin shi suka ce asar shi ma yana da alaƙa da aiki na ce asar mai da ibn hajar yake cewa ajalu ko amalu wa ajalu za a rubuta ajali wa rizku za a rubuta asaki sun ma duk wasu hukun ba la yi zaɓi fiha wa la yi kasu daga nan sai a rufe ita wannan takardar ba za a ƙara wani abu ba ba za a ƙara wani abu a ciki ba sannan wa la yi kasu ko ba za a rage wani abu ba an riga an gama ko jiya da hukunci ya riga ya tabbata daga Allah madaukakin sarki yar ban mutum ya fito da wannan hadisi da cikin kitab al-qadar ba ku kai jefi da karfi da adadi fi batni ummi wa qala imam Ahmad an da sani sufyan an amrin an abi tufayl an hudayfa bin usayd bin al-fari قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينقض الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحل بأربعين ليلة mala'ika zai shiga ga duban maniyi bayan ya tabbata a mahaifa tsawon dare arba'in tsawon kwana arba'in fa ya kulu sai ya ce ya rab ya ubangiji na a taqiyun am sa'idun dan wuta zan rubuta ma wannan ko dan aljanna sai ka ce wani fom ne yake cikewa fa yaqulu Allahu azza wa jalla fa yutabani sai Allah ya fada me za a yi sai a rubuta fa yaqulani sai waɗannan mala'iku guda biyu su ce kamar yana da mala'iku ne guda biyu za su yi a zakarun amfunsa namiji za mu sa ko mace bai kulu lahu azza wa jal sai na madaukin sarki ya faɗa musu wanda za su ce bai tabani bai tabani ne su rubuta bai tabu amal sai a rubuta yake wa asaru da ajali wa musibatuhu hatta musibar da za ta same shi shi ne ya imam abu hurairah cikin hadisin da abu hurairah da ya fitar a cikin al-musannaf haka ibn hibban malin tushi da hadisi ne sahih yake cewa hatta nukuba tuntube da bakin ciki ko yayi har sauke wuta da za'a har mutuwar gulam dinka har cizon sauro da an da rubuta kuma an gama wa musibatu wa rizquhu da take kuma duk wa sahibatu daga nan sai ta wannan takarda fala yuzadu ala ma fiha wa la yunqas ba za a rage abin ba za a tsara wani abu a cikin abin da ke ciki ba sannan ba za a rage ba a wannan ni'ima ce da tsankar kulawa irin ta Allah madaukakin sarki da ya yi wa mutum wanda ta suka sami wani littafi mutum zai iya karanta wani da ya da ilimi fi jismin insan wani littafi ne da ya tattauna hada matsaloli da suka yi da alaƙa da hannun wace ce kwarewa da irin ta ne fitoci to gaban da ta burge na anan akwai wuri da yake cewa kullu hadhihi al'aza waɗannan gabbai na mutum da ake cewa Allah ya hada ya gina kaza ya samar da mutum a kaza wanda gaje da su muka fito muke cin gajiyar har ma da su wani yake amfani yana yakar Allah an buga littafin ne yanzu hukun wannan bugun da ke an nuna kuma shekara tara kenan wanda maganar kuma ta girmi shekara tara yake cewa waɗannan gaban na jikinmu da muke jin daɗin rayuwa da su to an samu masana sun kaddara da a ce za a yi masu farashi ne lura da kima da suke da ita to zai kai dala miliyan arba'in da biyar to duka je ka buga dala miliyan arba'in da biyar da naira ɗari hudu za ka samu naira biliyan ashirin da miliyan ɗari biyu yake wannan shine farashin da za a sai da mutum a kasuwar bayan a kasuwar gwanjo iya arha ɗan adam kenan da yanzu a gonar da sai mu nawa za ta sa haraji dama muka samu wani mara imani ma cewa dai kowa sai ya biya kowa sai ya biya ko ana gan kowa sai ya biya ku kawo ya ci ya ga da sama sai kuma wuce ne mun zai ma ya wuce ga da kasa kabari to amma ka duba duk wannan Allah ya kyauta ya mana duk abin da ya dora mana mu za mu ci gajiyar shi ma ba shi ba ba jira yake ni sallah kamfanin shi ya haɓaka ba ba jira yake ni azumi ya sai da dabinan da ya tara ba ba ji da yake mu je haji mu kai mashi ziyara ya sai da samsam ya samu kuɗi ba a duk ibadar da aka ce Allah ba shi baya buƙatar komai a ciki a hutun ne dai kawai abin da yake so mu yi mu yadda dukkaninmu shi ya halicce mu dukkaninmu ba mu bayan shi ne kuma dukkaninmu shi ya mallake mu muka yi haka da tauhidi shi ke na wurin Allah kun iya kuma zai mayar da mu gidan rahama sai dai mu rika tuna wannan rayuwa yana da so da yanayin lokaci sai mu tashi wa fi sayi muslim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله